إنما رقراقه بحر طمع والنوق أمواج عليه ترتقي وكل هودج على أقتابها مثل سفين ماخر أو زورق مرت بها هوج الرياح فهي في تفرق حينا وحينا تلتقي وكم بصوت البغي سقت سوقها سوق المعنف الذي لم يتقي حتى غدت خوضا عجافا ضمرا أعناقها تشكو طويل العنق مرثومة الأيدي شكت فرط الوجع لكنها تشكو لغير مشفق قد ذهبت منها المحاسين بإدمان السرى وقلة الترفق كأنها لم تك قبل انتخبت من من كل من كل قرواء رقوب فنق دوسرة هوجاء وجنا ما بها من نقب ومن وجن وسلق من بعد ما كانت هنيدة غدت أكثر من ذود ودون شنق
بارك الله فيك ما شاء الله karatu mai kyau to yake cewa walam tazal okay yake cewa
ولم تزل تقطع جلباب na'am ولم تزل تقطع جلباب الدجى walam tazal taqta'u jilbabad duja bi jalamil yadi a wata nusa kuma ji- bi jalamil aidi ita sura kuma nan da kake ta korawa ba su gushe ba suna yanke mayafi na dare duhun dare kamar dare ya mai da shi wato wata wa- wata mace ce wacce take da mayafi to kafin a ganta sai an yanke wannan mayafin shi kuma an za a yanke mayafi da almakashi ake yankewa an sa almakashi ko? yawwa scissors muke ce masa da english to yawa gashi nan ma a hannunsa to, to, to shi almakashin ba almakashi irin wannan ba a hannun da shi wannan mai korara kuma yake amfani da shi shine almakashin da shi yake yanke wannan duhun daren wannan labulan mayafin wanda shine mayafin duhun dare ko kuma a sa takobi a yi a sare wannan mayafin to me takobin shine wuyan raƙuma to idan muka ce bijalamil yadi in kuma muka ce bijalamil aidi tunda shi mutum ya dani ne da shi ba aidi ba to sai ya zama su raƙuma su suke da aidi sai ya zama da wuyansu da hannunsu kuma dama ka san da dawakai da raƙuma wuyansu da kafafunsu su ne suke taimaka musu wajen tafiya in an ce wuya kuma kirji ma yana yana ya- ya- yana taimakawa kuma sifanta dare da mayafi da duhu da kuma kafa da wuya da kirji duka wata kwarewa ce ta adabi yamrul qasira ta walailin kamaujil bahri arkhasu dulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali فقلت له لما تمطى أو ترواية بسلبه أو ترواية بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي kaga yayi maganar kuturinsa inda kafafuwansa suke kenan yayi maganar kalkal kirjinsa kenan to shine to sai yake cewa walam tazal taqta'u jilbaba duja bijalamil yadi wa sayfil unuqi فما استراحت من عبور جعفر wato wayannan raƙuman ba su huta ba min uburi ja'farin wajen tsallake rafuka jam'in rafi duk inda ka ga rafi to sai sun tsallake shi ba hutu wa min su'udin da kuma hawa bisa idin kan tudu zalaki wanda in an hau tudun zamowa ake yi to haka su shiga rafi ja'far ana nufin rafi kenan shine annaharul kabirul wasi ko gebe inda ruwa yake taruwa to haka za a zo a kutsa ruwan nan a huce sannan kuma a zo a hau a tattaka a hau sa'id shine inda ba ruwa inda ƙasa ce kenan shine kan tudu in an fada ruwa sai kuma a hau tudu zalaƙi wanda ana takawa ana zamewa ana takawa ana zamewa illa wa fi khadkhad dam'i ainiha khadat to sai fa a cikin ruwan hawaye na idan wannan dabbar khadat a haka take kutsawa wa ghabat sai kama neme ta karasa bisa rabin saboda kawalweniya mutubiki wacce ta rufe hanya baki da a haka ga hawaye a idan ta ga ruwan hawaye haka za ta zo ta dinga kutsawa kan hanya wanda in kana tafi a hanya a sahara ko kuma akan titi sai ka hango kamar ruwa ne a sama a can nesa sai ka hango kamar ruwa ne shine hausa suke cewa wai shanyar aljanu to za ka ga ta zo ta ɓace a cikin wannan kawalweniyar wallazi na kafaru a amaluhun kasarabin da ƙi'atin ya sabuhu ko ya hasibuhu zam'an su kira'ar alil kisa'i ko da kuma abinan nafi'u da ibn al'ala albasari da ibn kathir al-makki da alil kisa'i ya hasibuhu الظمآن ماء سوكما الباقون سنة يحسبه الظمآن ماء to sarab shine kawalweniya mutbiqi wacce take rufaffiya to me rufaffe shin kawalweniya ce a rufe ko kuma a ita kawalweniya ce mutbiqi take rufe hanya kaga kawalwaniya ce take rufe hanyar sai kaga gaba ɗaya daga nesa ba za ka hango raƙumin ba sai dai ka hango ruwan to abin da yake rufe kenan ka annama raqraqatun baharu tama wal nuqu amwajun alayhi tartaqi wa kullu hawdajin ala aqtabiha mithlu safinin makhirin aw zawraqi to yake cewa ka annama kai ka ce raƙaraƙatun wato irin ƙyallin nan ko kuma wato kai ka ce irin wato kawalwaniya kamar ruwa ne yake zuba a raƙaraƙu shi ne ɗigar ruwa wanda haka za ka ga yana zuba a cikin kofi sai kaga kai ka ce ita kauloniyar ruwa ne yake zuba shi ne yake cewa in ji malar nasir kabar a cikin wata waƙarsa da yake cewa rifkan bina faƙulubuna mamlu'atun bilazi zirahika ya lazizar rahi abadan bi zikirka tatma'innu qulubuna wa rahiquhur raqraqu bil aqdahi ar raqraq shine ruwan da yake zuba ɗaya bayan ɗaya haka to ita kai ka ce kawalwainiyar ruwa ne yake zuba ko kuma kaman zubar ruwan kawalwainiyar daga nesa baharun tsama sai ka zaci wato gulbi ne ya cika tab ko teku ce ta cika tab in ka hango kawalwainiyar da suke bata a cikinta wannuku raƙuman kuma su tagoyin da suka hau kan wannan kawalwainiyar amwajun sai kaga sun maka kama da irin igiyar ruwa tartaki alaihi wacce take haihuwa bisa saman ruwa kasan in ka je teku zaka ga ai igiyar ruwa tana tana tana tumbatsa tana cika haka ko ka ganta a haka kaman gada wata ma ka ganta kaman gada to haka zaka hango kamar raƙuma ruwa ne a cikin teku da take cikakkiya ka annama raqraqatun bahrun tama والنوق أمواج عليه ترتقي وننطما البحر يطمي طميا كعيسيا إذا امتلأ إذا يتك تبكينا النوق كما جمع ناقة أمواج جمع موج هو آه أو كظلمات في بحر لجي yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'din idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur wa kullu haudajin ala aktabiha to yanzu mun sifanta kawalwainiyar kuma mun sifanta raƙuma ita kawalwainiyar sai ta kama da me da teku su kuma raƙuman sai suka kama da me da igiyar ruwa to ai akwai darbuka akan raƙuman ko shine yan rumfar da ake yi akan raƙumi wacce ai mata suke shiga cikin ta ita ce haudaci to ita kuma da me za a sifanta ta sai ce wa kullu haudajin ala aqtabiha duk wata darbuka da take kan sirdi na wayan raƙuman misul safinin sai ka hango ta kamar jirgin ruwa ne kamar kwale-kwale ne makirin wanda yake keta ruwa au zauraki ko kamar jirgin ruwa ne makirin wanda yake keta ruwa shine babba kenan au zauraki ko kuma kwale-kwale wanda ake yin fito da shi Allah subhanahu wataala yake cewa marajal bahrain yaltaqiyan ake wataral fulka mawakhira fihi ko da kuma wataral fulka fihi mawakhira su biyu ne a cikin alqur'ani mawakhira fihi ta cikin suratu an-nahl ko sai kuma wataral fulka fihi mawakhira shine yaran gardawa a gigari ake cewa mafi zaka fara gamuwa da mawakhira sannan ka zo ka game da fihi mafi haka ake cewa don ka gane cewa waccan ita ce ta farko waccan ita ce ta biyu mawakhir jam'u makhir makhir din kuma shine allazi yamkhuru wanda yake shiga a wata nuskar kamar ni a nuskata mithlu safini mahirin kamar jirgin ruwa na kwararren direba da ha'un kenan amma makhir din nan shine aqrab wallahu a'lam mithlu safinin makhirin aw zawraqi akan ce makharatus safinatul ma'a mukhuran wa makhran idan jirgin ruwan ya keta ruwa ya huce aw zawraqi az-zawraq kuma shine dan jirgi karami wanda ake yin fito da shi wanda bai kai safina ba marrat biha hujur riyahi fahiya fahiya fi tafarruqin hinan wa hinan taltaqi wannan raquma da suka shiga cikin wannan kalweniyar da suka yi kama da igiyar ruwa ko kumfa kuma darbukar da ke kansu ta yi kama da jiragen ruwa ko kuma ƙananan kwale-kwale komi na fito to su ɗin hujur riyahi mahaukaciyar iska wacce in ta taho ba abinda take kyalewa marar biya haka take giftawa ta huce wa'annan raƙuman fahiyar fi tafarruɗin hinan wata ranka gansu a haɗa gaba ɗaya wahinan taltaki wata ranka gansu sun tarwatse raƙuma wahinan taltaki wata ran kuma ka gansu a haɗa a waje ɗaya saboda in iskar ta zo to kamar mutane ne da suka shiga ɗawafi a ranar hajji ko ku dawo gaba ɗayanku ko kuma dai wasu ku rabu kowa ya kama gabansa sai an gama a zo a haɗu to haka suke fahiya fi tafarruqin hinan wa hinan taltaqi to yanzu ya gama sifanta raƙuman yanzu ya dawo wajen mai raƙuma ya ce wa kan bi sautil bagi sukta suƙaha ya ce ya kai wannan shugaba ko wannan ɗan asako wanda yake kora wannan raƙuma ba faso ɗaya ba bi sautil bagi da wata bishiyarka da wata bulalarka wata wata dorinarka ta zalunci sukta wato kake kora suƙaha ƙafafuwan waɗannan raƙuma suq jam'i ne na as-saq ubangiji subhanahu wataala ce yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud kuma Allah subhanahu wataala ke cewa kalla idza balagati at-taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffati as-saqu bis-saq to jam'in sa shine siqanun wa suq haka Allah subhanahu wataala ke cewa واصبر لحكم ربك آه وانا كيتا وهبنا له سليمان وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنار قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن معاب تؤنن سوق جمع نساق وكم بصوت البغي سقت سوقها باسو ديبا ديوا da bulalaka ta zalunci fa kake kora kafafuwansu sauƙal mu'annifi irin kora wannan ta al-mu'annif wanda yake mutum ne mai tsanantawa allazi lam yattaqillaha wanda baya tsoron Allah to ya kai shugaba ba faso ɗaya ba kake zuwa kake sauko da hukunce hukunce akan mutane ka dora musu haraji ko ka rushe musu gidaje ko ka kyale su cikin cikin matsi kai ta saukan musu da dokoki irin tsari na jagorancin mutumin da baya jin tsoron Allah hatta gadat husan ijafan dummaran anaquha har sai da raƙuman nan suka koma husan wato idanunsu duka yayi ya ya koma ya koma cikin kwari idanunsu duk sun shige kogo zaka ga idan zuru-zuru ya shige cikin ramin ido shine husan kenan hatta gadat husan ay gha'iratul gha'iratul uyun al khawasu bit tahrik shine masdarin kalmar min babi ta'iba yata'abu shine kenan macen raƙuma sai a ce mata hausa ita ce wacce idanunta suke cikin kogo na idanta shi kuma namijin sai a ce masa akhwas jam'insa kuma shine khus hatta gadat khusan ijafan ijafan duk sun zama kyamusassu ramammu wa qala al malik inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع إجاف كاغ إجاف شيني راممو كينان كامسسو دك بعد أيسن بوشي سرامي hatta gadat husan ijafan dummaran a'naquha wato dummaran a'naquha wuyan su gaba daya a rame asalin az-zumur shine ramewa asalin kuma ramewa tana faruwa a ciki ne in tumbin ya takure an ana cewa damara al-ba'ir ala wazani fa'ala أباب النصارى نين ينصر ضمر يضمر ضمورا قعد يقعد قعودا وضمر ضمرا أكن شيكم ضمر على وزن فعولا ضمرا على وزن قرب يقرب قربا شيني نامن سيازما باب يواكينا shi yasa ubangiji subhanahu wataala ke cewa azzim fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ai akan dukkan dabba wacce za a za a za a hauta hatta rami saboda wahalar tafiya to dummaran a'naquha gaba daya wuyanta ya rami yana nufin dai gaba daya su raƙuman sun rami saboda wannan wahal da itan da kake yi tashku tawilal anaqi tana koka yawan sauri da ake yi al'anaku nau'i ne na tafiya kamar yadda abun najam yake cewa ya naqusiri anaqan fasiha ila sulaimana fanastariha ai kun tuna wannan shahid din a cikin ibnu aqil ko ya naqusiri anaqan fasiha ya ke taguwa siri ki tafi anakan fasiha wato irin sauri wanda yake mai faɗi ila sulaimana fanastariha mu je wajen sulaimana sai mu huta shine al'anaq kenan bi tahrikil ayn bi tahrikin nun bi fatatayn kenan alawa shine zai zama wato wani nau'i ne na tafiya to hatta gadat خوسا عجافا ضمرا أعناقها تشكو طويل العنق مرسومة الأيدي أي غدت مرسومة الأيدي رقم أن سنوا يغري مرسومة الأيدي غباء ديا كفافوان سؤاس أسراجي سبو ديوان تفيا أي مشكوكة الأيدي أسلم الرثم الرثم بالثاء almuthallata alfauqiyya shine idan hanci ya fashe hajjini ya fito akan ce rathama anfuhu aw fahu ko kuma bakinsa in ya fashe yarthumuhu fa huwa marthumun marthumun wa rathimun akan ce wa mutum rathimun idan aka jefe shi da dutse ya fasa mabaki baki ko hanci to daga baya kuma sai zama duk abin da ya fashe ma ko ya tsage ana iya cewa rasama fa huwa rathimun rasamatil mar'atu anfaha bitibi idan mace ta za ta yi wannan hudar hancin da ake yi sai ta fasa hancin sai kuma a saka tirare kamar yadda zurrumma a cikin wata haka sai ke cewa tusnin niqaba ala irnini arnabatin shamma'u ma ma ma marinuha bil miski marthumu tusni tusnin niqaba ala irnini arnabatin wato in ta hango mutane sai kaga ta sauke abin rufe fuska akan wani hanci irin na zumu shamma wato mace ce wacce take da alama a fuskarta shine tana da dan dugo a fuskarta din nan marinuha bil miski marthum karan hancinta ta cakuda shi da almiski saboda fasa wajen da aka yi dan ayi ado ko ayi abin nan marthumatal aidi shakat fartal waja wacce take koka fartal waja wato tsanani na alwaja to nan alwaja wasu sun fassara shi da tafiya wasu kuma sun fassara shi da falfaci ko falfeci ake cewa shine wata rashin lafiya ce da take faruwa a kafa ta mutum ko ta dabba saboda yawan tafiya da shiga ruwa kamar yadda aka san ana yin mageduwa to haka ita ma falfeci ake yin ta to shakad fartsal waja tana koka yawan falfeci a kafarta saboda taka ƙasa da take ta taka tsakuwa ta shiga ruwa ta shiga rana haka har kafar ta samu matsala lakin na ta shigoli gairi mushfiqi sai dai wannan raƙuman suna kokawa ga wanda ba zai tausaya musu ba wanda kukan banza suke yi kad zahabat an hal ma'asinu mahasinu bi idmani sura wa qillati tarafuqi almahasinu irin kyawun gani na raƙumi da ka sani wanda in ka gan shi ka gan shi lafiya lau gaba ɗaya yanzu zahabat an ha gaba ɗaya wannan kyawun ya batta zahaba an hubi ma'ana ya bar shi kenan babu shi me ya faru yasa ya ka bi idmanis sura saboda dawwamar da tafiyar dare kullum wa qillati tarafuqi da karancin tausayi irin na wannan mai kora raƙuma ko kamar yadda al'umman mu a yau ta waye gari saboda tsabagen zalunci na wasu daga cikin shugabanni an waye gari al'ummar da a da ita ce take taimakawa yanzu ta waye gari taimakonta ake inda a da daga can ake zuwa yanzu kuma an waye gari al'ummar ita take tashi ta tafi ta je can da gwarawa su suke zuwa wurinmu a ta yi musu tsiya ana ta musu biki yanzu an waye gari mu muke tashi mu tafi wajensu da mu ake shayi ake ganin muna da kima da daraja yanzu kuma mun zama mu ne kaskantattu wulakantattu muna so a ban mu ma mu zama mutane wannan kuma duka saboda wato gazawa wajen jagoranci كأنها لم تك قبل انتخبت من كل قرواء رقوب فنق دوسرة هوجاء وجنا ما بها من نقب ومن وجن وسلق yace ka annaha lam taku qablun tukhibat min kulli qarwa'a kai ka ce da kafin yanzu kafin wannan mai kora sun ya fara kora su kaman ba sai da aka zabo su da aka je siyo su sai da aka tsitsinto su min kulli qarwa'a daga dukkan wata taguwa da ka sani mai dogon tozo ƙarwa ita ce naƙatun ƙarwa ai tsawilatus sanam wato taguwa da take da dogon doro dogon tozo wacce take da ƙarfi kuma ga ƙarfa ita ce ƙarwa raƙufin min kulli ƙarwa a raƙufin amma raƙubin ne shine daidai na nusa ta raƙufin aka sa an raƙub ita ce taguwar da take idan aka zo shan ruwa ita saboda nutsuwarta yadda raƙuma suke rububi ita sai ta tsaya ta jira sai kowa ya gama sha to alama ce ta cewa wannan taguwar za ta yi abin kirki to haka take ko kuma raƙubin wacce take kaucewa ta karkace ta ki shiga tafki sai ta bari duka raƙuma sun gama sha tarqubuhum ko tarqubuha hatta tantahi ita kuma sun matarit funuki wato wacce take kakkarfa me me ko a ce kiba-kiba an ce kiba-kiba ko a ce duma-duma duka ana faɗa ita ce wato matashiyar taguwa mai maiko haka zalika yarinya ma idan ta zama yar dumaduma haka ta dan fara tasawa a yan san fassarar dumaduma ko sai a ce mata jariyatun funuk jariyatun funukun ay muna'amatun wato yar dumaduma yarinya da gani an san ta samu kiwo a gida to shine min kulli qarwa arqubin funuki kamar da wayannan raƙuman da suke gadat husan ijafan dummaran a'naquha kamar da ba su ne aka zabo su daga min kulli qarwa arqubin funuqi dawsaratin katuwar taguwa zaka ganta in an zo sai an shashafa an tattaba kuibinta an tabbatar da katuwa ce shine dawsaratin kai daga jin kalma ai ka san ka gane ma'anar ta dawsaratin wato daga katuwar taguwa wajina wacce take mai manyan kumatu kumatun ta tafka-tafka shi ma alama ce ta kyawu a cikin raƙuma ma bi hamin naƙabin wato ƙafarta babu faso a jikin ƙafa irin hujewar da ƙafa take ta zama raƙumi ko taguwa suna ɗingisawa to su ba su da wannan ma bi hamin naƙabin babu faso a jikinsu wa min wajen babu cuta ta rashin lafiyar falfeci wasalaƙi to wannan asalaku ɗin wasu suka ce wato ciwo ko kuma alama ta cewa kaman sun yi ciwo sun tashi an gane ko irin alamar cewa sun yi ciwo sun tashi to babu babu irin wannan ko kuma irin an huda su an musu irin taban nan da alama to amma taban ya warke to su wa'annan duka sanda aka zabo su asali haka suke amma yanzu ka gadat dummaran a'naquha ko kusan ijafan dummaran a'naquha amma da fa ga yadda suke kuruwa ga da yawa daga cikin wanda suke jagorantar mu a yau lokacin da mazan jiya suka jagorance su sun lamunce musu karatu galibinsu da kuɗin gwamnati suka yi karatu gwamnati ta ba su abinci kyauta ta ba su kayan makaranta kyauta ta ba su littattafai kyauta ta fitar da su kasashen waje ta gina titunan da suka dace da irin wancan lokacin sun gama karatu ta ba su motoci da ƙarshe aka zo aka aza su aka ɗora su akan jagorancin da a yau su barka ka yi da kuɗin kama abin yana neman gagara a wasu guraren ma irin guraren mu tsaro ma yana nema ya hana wasu guraren yin karatun ma gaba shi za kula ana faɗa irin su sardauna a lokacin sardaunan fa gani ake baka ban wai a lokacin zalunci ake yi su mutanen wancan lokacin suna wayyo Allah wayyo Allah to amma yanzu an wayi gari al'amura sun rikirkice wayanta yadda kasan sahabbai ne suka yi jinkirin mutuwa yanzu an wayi gari da kuɗin kama ba lalle ne ka samu kai ba al'amura duk suna lalacewa Allah ya kiyashe mu بابها من نقب ومن وجن وسلق من بعد ما كانت هنيدة غدت أكثر من ذود ودون شنق لوكتين دا أكا باكا راؤمان نان من بعد ما كانت هنيدة أم باكا سوني ألوكتين سن كي إري هنيدة سوناني أسلي دقا هند هند شيني سونا راؤما أن سن كي إري yawanci a al'amura akan kama yanzu shanu a wajen fulani in suka kai ɗari ana ce musu sanda guda ko in suka kai kaza kuma ana ce musu kaza gora in ya kai kaza ana ce mai ƙwarya guda to su bara kuma in suka kai ɗari shine ake ce musu hind to yawanci akwai wani abu na alfahari da wata ma'ana a al'adance idan raƙuma suka kai ɗari shi yasa ake sawa ba mutane da suna hind za ga ana sawa namiji suna hind ana sawa mace suna hind a wajen laraba saboda raƙuma in suka kai ɗari ba ba ƙaramin aiki ba ƙaramin al'amari ba ne to da raƙuman nan sun kai ɗari sanda aka baka su min ba di ma kanat hunaidatan gadad akthara min zaudi yanzu gashi nan da kaɗan suka haura biyar laisa fi ma duna khamsati laisa fi khamsi zaudin sadaqa ko fi khamsin fi khamsi zaudin min fi zaudin min al-ibil sadaqa idan aka samu raƙuma sun kai zaud shine sun kai biyar kenan to yanzu akthar min zaudin bisu bisu da kadan suka haura biyar eh laisa fi aqall min zaudin sadaqa a cikin hadisi waduna shanaƙi so sannan kuma yanzu gashi dai in aka tashi lissafi duna shanaƙi ba su kai shanaƙ ba to sun ce a shanaƙ shi ne raƙuman da za a iya ba da diya da su ita kuma diya sananniya ce da bayananta wannan ba lokacin bayanin diya ba ne to yanzu da za a tattara a ce gaba ɗaya a haɗa a ba da diya to ba su kai adadin diya da su kai hamsin batun da ba za a iya biyan diyar baiwa da ita da su ba za a iya biyan diyar yaro ba ba a iya biyan diyar mace ba an baka su a cike amma saboda wannan izaya da kake musu da azaba yanzu ga yadda ka mayar da su wa in tamadaita ala it'abiha wa lam takun muntahiyan an rahaqi fa sawfa ta'ruka ala it'abiha nadamatul kus'i wal farazdaq yace wa in tamadaita ko baka zo da ba
قال الشاعر رحمه الله وإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن الرهق فسوف تعروق على إتلافها ندامة الكسعي والفرزدقي
يتتو فإن تماديت على وإن تماديت على إتعابها إذن تماديت كتي ذاك تقبع ala it'abiha a bisa wahalar da wannan raƙuma walam takun muntahiyan an rahaqi wato baka kasance muntahiyan ka hannu an rahaqi gaburan wahalar da ita wannan su wannan raƙuma ba in ka ci gaba to fa sawfa ta'aruka ala it'abiha nadamatul nadamatul kus'i to lalle nadaman nan da kus'i yayi wal farazdaqi da nadamar da farazdaq yayi to saufa ta'aruka da sannu za ta zo ta riske ka ala it'abiya saboda wahalar da wayannan raƙuma da kai a wata ruwaya kuma fa saufa ta'aruka ala itlafiha in ka zo ka kashe su sai ka zo kayi nadama irin ta kusa'i da kuma nadama irin ta farazdaqi to waye kusa'i waye farazdaqi to farazdar dai an san shi mawaƙi ne wanda suka buga a lokacin banu umayya da shi da jarir ibn atiyya da kuma al-akhtal ash-sha'ir nasrani wanda asali idan aka ce alfarazdak ita ce irin gurasan nan ko kuma burodi wanda yake katon biredi wanda in ya bushe mata suna jika shi da ruwa domin a dama shi a yi kamar fura da shi ko kuma a ci a haka to shi da yake fuskarsa shi kato ne shi faras da kuma fuskarsa haka take a turbine to kawai sai laraba da yake laraba suna da kamata ta ƙauyanci badawa shi kuma ba ƙauye baya jin wani damuwa don ya faɗe ka a yadda kake kuma kai ma an faɗe kan a shi sa a ƙauye sai kaga an kai dogo ne a ce malam wane dogo ko a ce alhaji wane gajere ko a ce wane mai zanzana amma a cikin birni kuma aka faɗa maka haka sai ka jawo shi kai kanka sai dai a dinga faɗa a munafunci in baka sani ba amma a ƙauye ba ruwan sai wani zaga da sifar ka ake faɗa ka to shi ma ana ce mai alfarazdak kuma ya yadda ana gaya masa shi ma yana gaya wa kansa farazdak ma asali kalmar wato wannan asalin kalmar kalma ce farisiya aka mayar da ita ta zama mu'arraba to shi farazdak asalin sunansa shine hammam ibn ghalib ibn sa'sa'at ibn najiya at-tamimi sanannen mawaki wanda mahaifinsa ghalib ibnu sa'sa'a ɗaya daga cikin manya-manyan mutane ne da suka rayu a wannan ƙabilar tasu banu tamim a lokacinsu alkunya faras da shi ne abu firas ya kasance mutum ne wanda yake mai jin kai da alfahari da danginsa rikici ya haɗa su da jarir ibn atiya wanda suka yi ta zagegeniya kowa ya zo ya faɗi danginsa da iyayensa da kakanninsa ya faɗi irin abin da iyayensa suke yi to amma dai akwai abin da jarir ya fice da shi wanda farasdaq ba shi da shi akwai abin da farasdaq ya fice da shi wanda jarir ba shi da shi farasdaq ya fi jarir darajar iyaye domin shi yana alfahari da nahshal ƙabilarsu yana amfani da manya-manyan ƙabilu na tamimawa wanda a cikin wata ainihiyarsa ya dinga alfahari yana ta gaya wa jariru cewa idan an ta yabnal kalbi alƙatka na shalun walamtaku fi hilfin fama an ta sani'u kaza kaza kaza ce ula'ika aba'i faji'ni bi mislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u da sauransu sannan yana ca innan ladisa makasa ba a banala na baitan da'a'inmu a azu wa arfa'u ko haka ne yake cawaye menene fadfa' bi kaffika in aratta bina ana sahalana zalhadabati hal yataza'za'u ce kai da kake cewa zaka zo ka ka rushe mana gini to ka ai akwai dutsen sahalan wanda yake da tandama tandama manya manya to je ka ka saka hannunka ka gwada tunkuɗe shi ka gani zai motsa ina fadfa'a bi kaffika in aratta bina ana sahalana hadhal hadabati hal yatahalhalu okay wannan lamiya ce ashe ba a wannan ainiya din bace to amma shi ma kuma jariru shi tafa minhu yayi bisa abubuwa da yawa kuma dai zaka ga kowannen su ya kware amma a gaban Abdulmalik ibn Marwan an samu wani ba kauye Abdulmalik yake cewa ayyuhuma kuma a lokacin ga Jarir ga Akhdal ga Farajdak amma shi ba kauyen bai san su ba amma ya san waƙar su yace ayyuhum ash'ar wace waka ce wace waka ce a ghazal aka yi ba a yi irin ta ba sai ce qaulu jarir kaza wace waka ce wacce aka yi hija'i a cikinta wacce ba a yi kamarta ba ce ƙaunu jarir kaza sai da aka yace to ai ga jarir ɗin ga farazdak ya zazzagi farazdak a wajen farazdak ma ya rama to ƙarshe jarir ya ba wannan bawan allah kyauta wanda dai ya nuna gaskiya dukansu kowa ya ƙware amma jarir yana da tasa ƙwarewar shi ma farasdak yana da tasa ƙwarewar gaban aƙalluhu ma hazzan shi ne akhtal amma dai shi ma ƙwararre ne shi da yake kirista ne sun zagi iyayensa sun zagi uwarsa da ubansa ma dole haka ya haƙura to shi farasdak yana da wata mata sunanta nawar to amma ita wannan nawar din bintu a'yun ce ibnu subayya to an ce yar uwarsa ce ta bangaren mahaifiyar shi to da ta zo kamar yadda suke faɗa suke cewa wani mutum ya zo neman ta neman aurenta sai ta ƙiyarda da wannan mutumin a lokacin tana basra to sai ta gudu wajen farasdar to kuma shi ne ya fi kusa a cikin waɗanda za su iya zama waliyanta sai ta ce masa kawai ni ina ganin ma ranka ya daɗe ka aurar da ni ka samu wani ka bani shi don ta gujewa a a afuwan da wani mutum ya ya shi mutumin da ya zo neman aurenta sai ta yadda to amma tana neman waye waliyinta da zai zame mata waliyi sai ta ga farsdar shi ne mafi kusa a cikin dangi sai ta ce to ga wani bawan Allah ya zo nema na ina so ka aurar da ni shi ta ce to shi farsdar sai ce a'a ya za ki zaɓe ni kuma bayan a garin sham akwai wanda ya fi ni kusa da ya zama waliyinki ni ina ganin kamar ba haka ya kamata a yi ba to sai ta matsa akan cewa sai ya zama waliyinta to sai ya sa mata ka'idar cewa to shikenan in har kin yadda zan zama waliyinki to sai kin dawo alkawari a gaban duniya cewa duk abin da nayi in dai har na aurar da ke a wajen wanda na aurar da ke to kin aure sai ta ce eh ta yadda bai kiran aka zo wurin dauran aure faras da ya hudu ba ta ɗaurin aure ya gode wa Allah ya yi wa Allah kirari sannan ya ce alimtum anna nawar qad wallatni amraha to kun dai san nawar ta yadda cewa in ta ta ta ba ta mika min ragama ta ban wuka da nama akan al'amarinta wa ana ushiduku to ina shaida muku anni qad zawwajtuha min nafsi ala mi'ati naqatin hamra asudil hadab to na aure ta kuma na bawa kaina ita zan ba ta raƙuma jajaye masu baƙaƙin idanu aiko nawar ta yi tsalle ta jire ta ce ai ba haka muka yi ba ya ce a aiko haka muka yi kin ce kin yadda kin miƙa lamarinki zuwa gari wannan sai ya sa sun zauna da ita sai ta gudu sai ta ƙiyarda ta zauna to kowa yana jin tsoron faras da duk dangin da ta je in suka ji cewa ai guduwa ta daga wajen farasdak akan wannan hadisar ya ce to da Allah ki hakuri ba wai dan ba ma san ba baki kariya bane muna jin tsoron kai ji cewa a wajen mu ne kuma yazo yi zazzage mu ci zarafin mu har dai ta samu wani kauye suka ce menene ta ce gashi gashi ce to shikenan ba za ki koma wajen sa ba zo ki zauna to shine sai ya ji labari shine sai yake cewa wa innal ladhi yamshi yukhabbibu zawjati kasa'in ila usdi shara yastabiluha wato yake cewa inna mar'an amsa yukhabbibu zawjati ko wa innal ladhi amsa yukhabbibu yukhabbibu zawjati duk mutumin da yawa ya gari ko ya yammata yukhabbibu zawjati yana kokarin ya iza mata ta ya ziga ta taimin bore to fa ya sani kasa'in ila usdi shara kamar mutum ne ya tafi jeji ya samu zakuna jam'in zaki zakoka a hausar sakwato ya je ya samu zakoka ko zakuna ya stabilu ha wai wa'annan zakunan da suke cikin rukukin daji wai yana so wai su yi fitsari ya tatsi fitsarin yanzu ka kasa ko wanda zai iya zuwa ya sa zaki ya fitsari ya tatsi zakin ai kai ba ka san da wahala wa min duni abwalil usudi basalatin wa aidan tiwalin yamna'u ad-daymi tuluha kai ka san ba kowa ne isa je inda zaki yake ba to wannan su ma dai da suka ga ba su iya ba saboda sun ji tsoron faras da suka ce to shikenan ki hakuri da Allah ki tafi kin ji abin da yake cewa to ƙarshe dai tana tafiya to a lokacin rikicin abdulmalik ibn marwan ne da da lokacin abdulmalik ibn marwan da kuma abdullahi ibn zubair allah ya ƙara yadda a gare shi to lokacin abdullahi ibn zubair yana makka shi ya kama makka tasa ce hijaz ma gaba ɗaya tasa ce to sai ta gudu ta tafi wajen abdullahi bin zubair sai ta je ta shiga wurin matar abdullahi bin zubair ana kiranta khawla ko kuma tumadiru bintu manzur ibn zabban ibn sayyar alfazari to ita fazariya ce shikenan ta ce to sai suka batta ta zauna ta ci gaba da zama a wajensu tunda gidan shugaba ne dama duk wanda ya taso ai dama babba juji kowa ya taso wurin shugaba zai tawo to sai aka bawa faras da labari cewa to matarka fa ta gudu makka tana waje abdullahi bin zubair kawai faras da shi ma sai ya ji to shi kaga ba zai shiga gida ba to sai ya je ya samu hamza dan gida abdullahi bin zubair ya ce masa to fa ku ne ƴaƴan manya ga matata kaji kaji kaji kaji Allah a taimaka a dawo min da matata a shine sai ya ce har yake cewa amsaitu qad نزلت بحمزة حاجتي إن المنوه باسمه الموثوق بأبي أمارة خير من وطئ الحصى وجرت له في في الصالحين عروق بين الحواري الأغر وهاشم ثم الخليفة بعد والصديق يمس ونن يبو حريه بيش دوتنونيا ما يكتوى رد البنون فلم tuqbal shafa'atuhum ko da ke wannan daga baya ne to sai shi Hamza da ya ji wannan kirari sai ya ce an gama ije isa mu mahaifinsa ya tsara shi ice ga shebawan Allah ne na kashe faras da ne ka san shi ko mutun da matan nan ta tabbata yana cikin damuwa da yanayi Allah ko za a taimake shi sai ta ba komai ka san mata ai ba matsala yazo za a dawo masa da matarsa to ibn zubair ya shiga gida to kuma can sai kaula ita kuma matarsa sai ta ce ita kuma matar ita nawar ta je ta gama tsara kaula kaula ta ce bari ya shigo gida yana shigowa matar ta ce kai ba za ta koma ba ka raba su da ita ce turan ke daɗe to ya za a yi kenan wa za a karɓi wa za a karɓi cetonsa hamza ko kaula in kai ne wa za ka karba eh matarka ko ɗanka a ba na amsa mana hajiya to shi ne sai da duk an waye an kwana an sakankance sufarar da suna jira da an zo kawai za a ce nawar ta hada ta bishi kaga jagora ya yi hukunci shi kenan ka abdullahi bin zubar yana zuwa sai caye kai ka yi haƙuri wannan ba ta koma wajen ka ba shi ne ce ruddal banuna falam tuqbal shafa'atuhum wa shuffi'at binta manzur ibn zabbana laysa ash-shafi'u alladhi ya'tika muttaziran misla ash-shafi'i alladhi ya'tika uryana yace wai ruddal banuna falam tuqbal shafa'atuhum Ya'ya sun zo sun yi iyayensu amma an ki a karbi cetonsu amma wa shuffi'at bintu manzur ibn zabbana amma sai gashi khawla bintu manzur ibn zabban tazo ta nemi ceto an bata sai ce laysa shafi'u alladhi yatika muttaziran to me ceto fa da zai zo maka da gyauto a kulle a jikinsa ya daura zani ko ya sa wando ba daidai yake da wanda zai zo maka ba kaya a jikinsa watakila ta iya daidaitar lokacin da ya kamata ta nemi taimakon kasan mace in tana neman abu a wajen miji to akwai wasu lokuta da la turar ba da mata a wajen ko daga kasu ce mun ba da sata amsa la yuraddu su'uluha cetanta ba a wato roƙonta ba a ba a raddinsa to shine sai abdullahi bin zubair ya ji sai ransa ya ɓaci ya ce to zan gama da shi ne sai kira wani wara yake cewa in shi ita farraktu bai na kuma in kina so zan raba tsakaninku wa qataltuhu in kashe shi ma wa arahatul muslimina min sharri lisanihi in hutar da musulmai daga sharrin harshen wannan mutumi wa in shi ita sayyartu ila biladil adu in kuma kin so zan hada da shi a cikin yaki a tafi a yakin makiya kin ga ma sai a kashe shi a can to sai daga baya ta ce a'a ai a kyale shi tunda dan dan uwana ne ba matsala wata rana sai ibn zubair Allah ya sa kawai ya gamu da da shi a wani waje to shi ibn zubair yana da yalwar jiki kuma yana da ƙarfi da ya matse shi a waje guda ya ji kamar zai mutu to sai ya nemi afuwa ya nemi gafara to sai abdullahi ibn zubair ya haƙura kuma daga ƙarshe aka aura masa aka dawo masa da matar tasa aka ba ta haƙuri to suna nan ne sai ta dena sai ta dinga yi masa wasu abubuwa iri daban-daban ya rasa yadda zai sai ta ce to in dai har yana so ta dawo daidai sai ya sake ta to sannan ya sake ta daga bayan ya aure ta sai ta dawo masa daidai to shi kuma sai ya rudu da wannan sai ya sake ta to da ya sake ta kuma sai ta gudu ta ƙi ta dawo to sai nadamar sakinta da yayi to shine shi faras da ɗin yake cewa nadimtu nadamatal kusa'i lamma gadat minni mutallaqatan nawaru wa kanat jannati fa kharajtu minha ka adama hina akhrajahu adh-dhiraru fa kanat fa kuntu kafaqi kafaqi aynayhi amdan fa asbaha ma yadhi'u lahu an-naharu walau anni malaktu yadi وقيلي لكان لنا على القدر الخيار وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار تو يكي تو ندمت ناين داما لما غدت نوار مطلقة مني ko mutallaqatun minni lokacin da naga nawaru yanzu wai na sake ta nadamatal kusa'i irin yanda kusa'i yayi nadama fa kanat jannati da ta zama aljanna ta fakharajtu minha sai na fita daga cikin wannan aljanna kamar annabi adam ne lokacin da cin bishiya yasa ya bar aljanna sai ta ce sai na zama kamar wanda da gangan ya kwakule idanunsa ka faqi ainihi amdan fa asbaha ma yudhi'u lahu an-nahar kuma yudhi'u lahu an-nahar sai zama baya ganin ma haske ya ce walau an ne malaktu yadi wa kalbi da a ce ni ina mallakar hannuna wa ƙili da magana ta lakana lana alal ƙadar khiyaru da ni zan ce da ina da zaɓi zan ce kar a jarrabe ni da wannan ƙaddara wa ma faraktu ha shib'an ko shab'an ba wai nan na gaji da ita bane shi yasa na rabu da ita walakin ra'aytu dahara ya akhudhu ma yu'ab to abinda yace kiran to waye al-kusa'i wanda shi farazdaq yayi nadamar irin tasa to shi al-kusa'i bi bi tahriki sin a eh to bari mu karasa kusa'i dinnan to bari mu to wai da saboda yana hada da wannan kayyar rabu da kaset kayyar rabu da kaset to shi kusa'i abinda yasa ya ce abin nan wa in tamadaita ala it'abiha wa lam takun muntahiyan an rahaqi fa sawfa ta'ruka ala it'abiha nadamatul kus'i yace bi iskani sib saboda larura ta kafiya amma kusai ne to shi kusai din ana buga misali da shi sunansa muharib ibn qais al-kusai daga kabilar kusa'u ibn kusa'u kabilar banu sa'labata ibn qais ailan ibn mudar to shi al-kusa'i din wannan muharib ibn qais wani bawan Allah ne wanda yake makiyayi ne yana kiwon raƙuma to sai ya zama yana cikin wani jeji sai ya hango wata bishiyar magariya sai ta burge shi to sai ya kai wannan magariyar da za a kare ta a yi baka da za a yi baka mai numfashi da ita kuma da zai wannan bakan zai amfani wadda aka yi ta roƙon Allah ya ba shi dama ya ƙera baka daga wannan magariyar bakan da baya kuskurewa shi ne ce ya rabbi wafiƙini linahti ƙausin fa innaha min lazzati li nafsi wamfa bi ƙausi waladi wa irsi an hatuha safra'a mithlal warsi salda a laisat kalkisiyun nuksi ya ce ya ubangiji ka datar da ni in kera wata baka domin tana cikin abin da yake faranta min rai sannan ka amfanar da 'ya'yana ka amfanar da 'ya'yana da wannan baka da kuma matana ma'ana in yi harbi in nemo musu abin da za a zo a dafa a gida an hatuha safra'a kaga sai in yi wannan bakan safra'a ya zo a fatsi-fatsi misalal warsi kamar za'afaran to wannan da ya faɗa sai je ya karyo ta ya ƙera kibiyoyi guda biyar sai dinga juya kibiyoyin yana cewa hunna wa rabbi ashumun hisanu talazzulin rami bihal bananu كأنما قوامها ميزان فأبشروا بالخصب, بالخصب يا صبيان yana cewa na rantse da Allah wa'annan a kibbo guda biyar kyawawa ne wato maharbi hannun maharbi zai ji daɗinsu kai ka ce wato sikeli ne tsayuwarsu kamar tsayuwar sikeli da aka ya ku ‘ya'yana ku yi albishir da dabge da za a sha bayan an harbo bareyi da wannan bakar to shi kenan to a cikin dare ya bismillah ya hango nama sai ya saki wannan bakar to kawai sai ya ga tartsatsin wuta da alama ta bugi dutse ne sai ce kash ta ai kusko ya ce a'udhu billahi al'azizir rahman min nakadil jiddi ma'an wal hirman ma li ra'aytu sahama bayna bayyin sunwan yuwazi yuzi shararan mithla lawn al-iqba iqyan to sai ya ji tsoro ya ce sai ya sake ɗana ɗaya-ɗaya bakar shi ma yana jefawa sai ya ga ta da ki dutse ita ma ta yi irin wannan sai ya sake yin wani baita ya ce labarakar rahmanu firamil kutar a uzubil khaliki min su'il kadar a am khatar samu la'irhaƙi darar am za ka min su ihtiyalin wa nazar am laisa yugni hazarun inda kadar sannan ya sake taɓe ta uku ita ma yi kowace in yi sai ya yi mata waƙa saboda duk a zatansa ba wata wacce ta kama komai to sannan sai daga baya wa da gari ya waye sai ya bi kibiyoyin sai ga ashe kowace sai da ta kashe dabba ta fita daga jikin dabba sannan ta je ta da ki dutse to shi ne sai ya ciji yatsa da ya dinga cizon yatsa an ce sai da yatsan nasa ya yi jini saboda nadamar don a daren ya karya bakar ya ce aikin banza ma ashe bakar banza ce to shi ne da ya zo sai yake cewa na dimtu na damatan lau an na nafsi tu tsawi'uni laƙaƙatu hamasi ta bayyana li safahun ra'ayi minni abika hina kasartu ƙausi yake cewa na damtu na damatan lau an na nafsi tu tsawi'uni wato na yi nadama nadamar da da zuciyata za ta yadda laƙata'atu khamasi da sai na karya hannuna da na yi wannan aikin da shi yake cewa ta bayyana lisa fahun ra'ayi min ni abi ka hina kasartu ƙausi na rantse da ubangijin mahaifinka wato wautar ra'ayi ta bayyana a gare ni lokacin da na karya wannan bakatawa to sai ake buga misali da nadamar da kusa iyai idan mutum ya yi nadama sosai sai a ce ya yi nadama irin nadamar kusa'i taura ko kai idan wani abu ya faru ba haka kaso ba sai ka ce nadimtu nadamatal kusa'i kuma ana cewa ana buga misali karin magana da nadama ta farazdak a ce nadima nadamatal farazdak lokacin da ya saki nawar nawar haka banu haka quraishi suke cewa nawar da kuma nazar da kuma masu wannan sunayen fa'al fa'al din amma ragowar laraba kuma suna cewa nawar da fattam da sauransu to za mu dakta a wannan baiti aka ce saboda a ɗan tsaya a sharuwa sai kuma a tashi baiti na 37 hada wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh